بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwana ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta alhamis sha uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda shi ne daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci na usman bin affan da ke unguwar gadon kaya a cikin garin kano bisa wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafi a cikin suratul kaf wanda yau shine zama na tara insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka jiya idan ba a manta ba lokaci ya cin mana muna tsaka da magana akan aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا جيدي ورغدو من تتونا أبن دما لما يسكى أنبتا غرقشن تفسير وانا آية وانا يكي mafi muhimmanci a ciki kuma muka fi bukata sai dai muna tsaka da wannan ba mu kai ga tikewa ba lokaci ya cin mana don haka la'alla gwana za ta maimaito mana ayar domin cikon bayani sai kuma mu dora insha Allah ta'ala wana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin wannan aya mai albarka wa kazalika a'sarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq kamar haka ne muka bayyanar da al'amarin su muka bijirar da al'amarin su muka nuna al'amarin su su waɗannan ma'abota kogo liya'lamu anna wa'dallahi haqqun domin dai su san cewa lalle alƙawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne ko dai waɗannan mutane da aka tayar da waɗannan matasa a lokacinsu su gane cewa lallai Allah maɗaukakin sarki da ya alƙawaranta cewa akwai rayuwar da zai rayar da mamata domin yi musu abin da zai musu na hisabi da sakamako gaskiya ne ko kuma su waɗannan matasa na kogo su gane kuma su ƙara samun yaƙini cewa alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya musu gaskiya ne na cewa zai tsaya da waɗanda suka yi imani wa anna sa'ata la raiba fiha kamar kuma dai ƙari cewa lallai cewa ranar gobe kiyama akwai ta za a yi tashin alkiyama kuma yadda Allah ya bijirar da waɗannan matasa a yanzu kamar haka ne zai bijirar da dukkanin mamata a ranar gobe kiyama iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suka kasance suna sabani a tsakaninsu game da ko dai lamarin waɗannan matasa ko kuma lamarin alkiyama din karan kanta faqalu bunu alaihim bunyana sai suka ce ku gina gini a kansu ma'ana waɗannan al'umma ko waɗannan mutanen gari da lokacin Allah maɗaukakin sarki ya tayar da waɗannan matasa a lokacinsu sai suka kasance suna munaza'a a kan al'amarinsu shin yanzu ya za a yi da su gashi sun farka gashi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu me makoma a kansu me abin da za mu zartar na hukunci a kansu faƙalu bunu alaihim bunyana sai suka ce ku gina gini a kansu ma'ana yanzu tun daga abin da Allah ya nufa a kansu to a toshe kofar wannan kogo a rufe ta ko kuma a katange wannan wurin ga baki ɗayan sai zamanto yanda yake so ya isa zuwa gare su ba zai iya isa zuwa gare su ba saboda an musu sutura an kare su qala li rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani game da lamarin su Allah madaukakin sarki shi ya san hikimar da ta sa ya kaddari rayuwarsu ta kawo ƙarshe a daidai wannan lokaci kuma a irin wannan yanayi din inda Allah ya ga dama sai ya samar da yanayin karewar rayuwarsa na mutuwa ta gaskiya mutuwa ta hakika a wani yanayi na musamman watakila sai bayan sun cuɗe da wannan mutane sai bayan sun ƙara tsawon rayuwa sai an yi musu irin yadda ake yi mawa mamata amma Allah maɗaukakin sarki ya nufi al'amarinsu a haka da haka ba za mu yi wa al'amarin da Allah ya nufa shi shigi ba mu bar su a yadda suke mu kare su ya zamanto suddu alaihim babal kahf ma'ana a daɗe wannan ƙofar kogo saboda ya zamanto sun kasance a cikinta قال الذين غلبوا على امرهم nan gurin shi inda muka tsaya jiya malam Allah madaukakin sarki sai ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sai waɗanda suka yi rinjaye game da al'amarin su suka ce to mu ba ma wannan ba za mu dauki wannan gurbi nasu za mu dauki wannan area din da suke zaune ko wannan dutse ɗin da wannan kogo yake ciki za mu riƙe shi a matsayin gurin bauta gurin ibada za mu ɗauke shi a matsayin masallaci wannan shi ne abin da waɗanda suka yi rinjaye a kan lamarinsu suka ce al'allama ibn kasir rahmatullahi alaihi yake cewa haka ibn jaririn fil ƙa'idi na zalika ƙaulai ne ya ce ibn jaririn tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo maganganu guda biyu a kan suwaye wannan waɗanda suka yi rinjaye game da lamarin waɗannan ma'abuta kogo a haduhuma annahumul muslimun cewa wai waɗanda suka faɗi wannan magana musulmai ne kuma cikin malamai da suke ƙara ƙarin bayani akan wanda suka ce dubiyan da suka ce rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani game da lamarinsu ashe sun yadda akwai Allah sannan lanattakhidanna alaihim masjida kuma za mu riki wannan guri gurin ibada masallaci suka ce to in ba musulmai ba aida ba za su yi wannan magana ba sa'ilin da wasani ahli shirkin minhum nabi kuma sai aka ce a a waɗanda suke ahalin shirka daga cikin su sune suka yi wannan magana domin wanda yake musulmi tsantsa dan tagaryen musulmi ya san cewa addini bai tanadar da rikar wannan irin gurabe a matsayin gurin bauta ba sai malam ya ce fallahu a'lam Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani wa zahiru malam ce abin da ya fi bayyana a cikin dai wannan magana ta wata fiskar annan ladina qalu zalika hum ashabul kalimati wan nufuzi wanda suka bada wannan ra'ayi suka bada wannan magana yace su ne ma'abuta kalma waɗanda suke masu tasiri a cikin al'umma masu ƙarfin iko domin kai daga ji ubnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida umarni ne kawai kai tsaye ake bayarwa sai a wannan sai malamai suka tsotsi cewa ba wai shawara bace ba ta waɗanda suke gama garin mutane ma'abota mulki waɗanda suke su suke da damar zartarwa a ciki to su ne suka ce wannan lanattakhidanna alaihim masjida walakin hal hum mahmuduna am la malam sai je ko tambaya ya ce shin wannan abun da suka yi ko wannan matakin da suka ce za su ɗauka abun a yabe su ne a kan shi ko kuma abun a kushe su ne a kan shi malam ce fihi nazar akwai kallo akwai abun duba a cikin wannan yanke hukuncin akan cewa abun da suka yi dinnan abun kyawu ne li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace saboda manzo sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid la'anar Allah ta tabbata ga yahudawa da nasara saboda sun riki kaburbura sun riki kushewar annabawansu da nagargartattu daga cikin su a matsayin gurin bauta da haka ashe in har Allah madaukakin sarki yayi wannan hukunci bisa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yanzu ya ambata to ya zamanto kenan ashe nagartattun musulmi ba za su aikata wannan al'amarin ba ballantana ya zamo abin yabo malam yace yuhazziru ma fa'alu manzo Allah yana fadan haka ne yana mai gargadi yana mai jin kunnan al'ummar sa akan cewa kar su fada cikin irin wannan yanayi wa qad ruwina an an amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu lamma wajada qabra Daniyal fi zamanihi bil Iraqi أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها abinda mala ya kama na anan gudun shine lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu an samu wani kabari wani tsohon kabari a Iraki a jikin kabarin sai aka rubuta wai kabarin Annabi Daniel a jikin wannan kabari sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yasa aka cire wannan abu wannan alama da aka yi mawa kabarin ta wasu abubuwa na musamman da wasu suka rike shi yasa da aka bisar da wannan abin ya zama to ba a ganin shi ba a gane shi saboda koye asar da za su iya bayuwa zuwa ga shirka sai ya ce to tunda haka ne kuwa ai kun ga wannan ƙarin hujja ne ƙarin dalili ne akan wancan hukunci da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi akan sa kuma sahabbai ba su gushe ba suna ƙara ganin duk inda irin wannan bigire yake ɗin wanda zai bar mutane ko zai iya bayuwa zuwa ga fillar wani abu na ɓarfishin shirka wada Allah maɗaukakin sarki da wani cikin bauta ko kuma aikata abin da yake manzo sallallahu alaihi wasallama ya kakkausar lafazi a kansa suna ƙoƙarin kare wannan yanayi ɗin saboda kal al'umma ta faɗa cikin abin da yake na halaka to a bisa wannan gaba ɗin malaman lailai sun yi maganganu da dama a kan shi kamar yadda yanzu muka ji maganar da al'allama ibn kasir rahmatullahi alaihi ya kawo bil kulasa sheikh bin baz rahmatullahi alaihi ya yi magana wadda take mai matukar muhimmanci kuma zan iya cewa kamar ta tattaro abin da yake lallai ya cancanci a ce mun san shi akan wannan mas'ala din yake cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara 'ani ru'asa'i wa ahli as-saytarati fi dhalika az-zamani annahum qalu hadhihi al-maqala ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ne game da jagorori da shugabanni da masu iko a daidai wannan lokacin akan cewa su ne suka faɗi wannan kalma ɗin walaisa zalika ala sabilin riga wata qalili lahum labarin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ba wai labari bane ba na nuna cewa an yadda da abin da suka yi ko kuma an tabbatar da abin da suka yi ta fuskar dacewa da inganci ko halacci وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم yace an faɗi haka ne saboda ya zamanto an kushe su akan aibin da suka aikata an aibata su da wannan aiki nasu sannan wattanfiri fi sani'ihim ya zamanto an ja hankalin ku ku yanzu saboda ku guje ma wa aikata wannan aiki da suka kasance sun aikata wa yadullu ala zalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi unzilat alaihi hadhihi al-aya وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على القبور malan yace abin da zai nuna maka haka shine shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine aka saukawa alqur'ani kuma shine yafi kowa fahimta da sanin sakon da yake cin alqur'ani kuma shine dai ya ja hankalin al'ummar da kada su fada a cikin irin wannan aiki bisa irin wannan hadisi da yake ya gabata a gare mu wa hazzarahum min zalik kuma ya ja kunnan su akan haka wa la'ana wa zamma man fa'alahu ya yi la'ana ya yi kushe ga wanda ya yi aikata irin wannan aiki din walau kana zalika ja'izan lama shaddada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika at-tashdid al-azim malan yace inda haka ya halatta inda an bada dama ai haka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tausa salafazi irin wannan tausasawa mai girma akan wannan aiki ba wa balagha fi zalika hatta la'ana man fa'alahu kai zamu iya cewa manzo Allah ya kambama hanin har ya yi la'ana domin duk laifin da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi la'ana a kansa ba karamin laifi bane laifi ne mai girman gaske mai nitsarwa a cikin azaba Allah ya kiyashe mu wa akhbara annahu min shirari al-khalq inda Allah azza wa jalla a wata riwayar manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna masu yin wannan aiki suna daga cikin mafiya sharrin mutane a gurin Allah madaukakin sarki yace wa hadha fihi kifayatun wa muqni'un li talibil haqq a cikin wannan duka waɗannan dalilai din akwai samun gamsarwa akwai samun amintar da kai kai wanda kake neman gaskiya akan cewa wannan ba dabi'a bace ba ta kwarai ko da a ce waɗancan din sun aikata walau faradna anna ittikhadha almasajidi ala alqubur ja'izun liman qablana mana yace ko da kuwa mun dauka cewa mu yi tsammanin cewa kada ma a tsaya doguwar jan magana wannan ittikhadul qubur bil masajid matsayin cewa a riki kaburbura su zamanto kaman masallaci ta iya yiwuwa a shari'ar waɗanda suka gabace mu su an halatta musu haka din lam yujzi lana ta'asiya bihim fi zalik to mu kan ai ba wannan ne sai ya halatta mana cewa mu mu riko da wannan ba domin mu ta mu shari'ar ta haramta haka لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل. ما نتي saboda shari'ar mu ta yanzu hukunce-hukuncenmu ya shafe abin da yake ya gabata na shari'o'in annabawa da manzanni wa'inda yake sun gabata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi ya shafe duk wani hukunci wanda yake magabacin sha annabta ko a manzanci ya zo da shi da haka me yasa zaka dauko wancan kace yanzu zaka yi hukunci da shi da haka wannan labari da Allah madaukakin sarki ya bamu zai iya daukan fuska guda biyu shine a takaicen magana ko dai ya zamanto cewa Allah ya bamu labari ne kawai sakakken labarin da ba wai ana nuna halacci ko daidan abin da suka aikata ba an ba mu labari ne a matsayin ga wani abu na rashin kyautawa da suka aikata ko kuma ta iya yiwuwa su a shari'ar su Allah ya halatta musu haka amma mu yanzu a shari'ar mu Allah madaukakin sarki bai halatta mana haka ba akwai maganganu da dama waɗanda suke suna da alaka da abin da ya shafi riƙar bigirai ko kushewa ko kaburbura na nagartattun bayi a matsayin gurin sallah ko wuraren addu'a ko kaza da sauransu amma ba zan tsawaita ba a daidai wannan gaba ta iya yiwuwa kun lura na canza uslub din muna ta tafiya da fuskar sai a ƙarshe mu cire muhimman fa'idojin da zamu amfana da su wanda suke da alaka da bangarori na rayuwa musamman abin da ya shafi bangaren aqida an Allah ya sa mu kai ƙarshen fuskar insha Allah ta'ala na'am malama
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari a irin yanayin da abin da ya auku ya auku na abin da yake da alaka da labarin waɗannan matasa ma'abuta kogo malam yace ya qulu ta'ala mukhbiran an ikhtilafin nas fi iddati ashabil kaf a wannan aya Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin sabanin ra'ayi da ya wakana a tsakanin mutane akan waɗannan matasa ma'abuta kogo wai shin su guda nawa ne fa haka Allah salasata aqwalin mana yace Allah madaukakin sarki sai ba mu labarin maganganu guda uku ma'ana ra'ayi mabambanta guda uku fa dalla ala annahu la qa'ila bi rabi'in mana yace wannan haka labari da Allah madaukakin sarki ya ba mu ya nuna cewa magana uku nan ita ce babu wani kauli na hudu ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيبه وإن أصاب فبلا قصد ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم قلبهم فدل على صحته معنى أنا يدوء لمنا منين أبند آية تقنسى ألا يتي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم wasu za su ce su uku ne na hudunsu shi ne wa karansu da suke a tare da shi su waye talatatun ɗin nan na sayaquluna thalathatun rabi'uhum za su ce su uku ne na hudun su shine karansu gaba ta farko shine sayaquluna su waye suke cewa din to anan gurin maganar malamai suna da maganganu da dama akai wasu suka ce anan gurin yuradu bihi ahli taura ana nufin ma'abota at-taura su ne suke cewa sayaquluna din ma'ana su ake nufi domin su ne suka damu da labarin su ne suke tattaunawa su ne suke cewa su ne kaza su waye ma'abuta a taura mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka su ne labarin ya fi shafa kai tsaye da haka sai suke su ne suke tattaunawa a tsakaninsu har suke musu ko suke samun bambancin ra'ayi akan adadin waɗannan ma'abuta kogo wa mu'asiruhin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba wai afwan ba su wa'innan ma'abota at-taura na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne suke da wannan sabanin ra'ayi a tsakanin su sa'ilin da wasu malaman suka ce a'a an-nasara su ne sayaquluna wanda Allah madaukakin sarki yake nufin da cewa suna cewa su ne kiristoci wanda tun a farko kun san mun yi magana akan wanda suka nasabta su waɗannan ma'abota kogo zuwa ga kiristoci da kuma yadda wasu malaman suka warware maganarsu suka ce saɓanin saya ƙonuna saya ƙonuna nan da Allah maɗaukakin sarki ya nuna maganganunsu ai a cikin iya nasaran ne wancan mazhabas sun ce kaza wancan ƴan mazhabas su ma sun ce kaza kowanne da abin da yake faɗa wa qala al muslimuna sai aka ce kuma a'a ai su karan kansu musulmai ne su ne su ma a tsakaninsu aka samu lokacin da suka ji ra'ayin labarin waɗannan matasa sai su ma suke cewa gashi gashi gashi gashi ma'ana su ma duk sun shiga cikin rikicin wannan maganganu Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi haka ya ka hakaito su na cewa ga waɗanda ake nufi da sai ya ƙonuna sa'ilin da Shaukani rahmatullahi alaihi ya ce ya fi ƙarfafa maganar cewa ana magana ne akan ahlul kitabi khassa ma'abuta littafi wa humul yahud wan nasara ya cire maganar cewa musulmai sun shiga cikin wannan magana da haka sai yaquluna su waɗanda suka yi sabani yahudawa ne nasara ne a wani sashi na musulmi su ma sun tofa albarkacin bakin su Allah dai ya gaya mana ga irin sabanin da suka yi salasatur rabi'uhum kalbuhum za su iya zamantowa su su uku ne na hudunsu shine wannan kare da suke tare da shi wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wasu kuma suka ce a'a ba su hudu bane ba su biyar ne cikon na shidan nasu shine wannan karen da yake a tare da su kun ga yanzu nan Allah ya faɗa mana ra'ayi guda nawa guda biyu su biyun nan sai Allah ya ce rajman bil ghaibi suna faɗan wannan ra'ayi ne bi mujarradi zanni wa takhmini kawai saboda wani zato da suke da shi ko kuma wani shaci faɗi ko canki canka da suke ba tare da wani ilimi ko yaƙini ko dalili da suka dogara a kansa ba shine ar-rajmu bil ghaib a yarabce idan an ce ar-rajmu bil ghaib ana nufin magana da mutum zai ta wadda bai da wata hujja a kanta wani canka kawai in faɗa kawai bisa wani abu da nake zato ko nake tunani ko na dogara da wata hujja wadda take ba ta da tushe ba ta da asali da haka shi sa Allah ya wasafta magana su da rajman bil ghaib suka ce karrami bil hijarati wai kamar mutum yayi jifa a cikin duhu da dutse ya san inda jifan nan za ta fada bai sani ba ka ce kana nufin wani abu amma kuma a duhu ne kawai sai ka wurga da haka idan ka dace da wannan wurgin ya taba wannan inda ka nufa wannan sa'a kai amma baka yi riko da dalilin da zai bayi zuwa ga samar da wannan setin da ka wurga wannan abin zuwa gare shi ba to shine ar-rajmu bil ghaib jifa amma a cikin me duhuwa shaci fadin da babu wani dalili kawai haka nan kowa zai ya ce ina ga fa su kaza ne yace ce a ta iya yiwa su kaza ne wancan ma yace ta iya yiwa su kaza da haka wannan ra'ayi guda biyu Allah madaukakin sarki ya gaya mana rajman bil ghaib shi sa malan ce walamma da'afa al-qawlayn al-awwalayn bi qawlihi rajman bil ghaib lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan magana tasu ra'ayyukan nan guda biyu da cewa rajman bil ghaibi ay qawlan bila ilmin magana ce wadda take babu ilimi a cikin ta ba ta da wata hujja tabbatacciya kamar yarmi ila makanin la ya'rifuhu kamar wanda yake yin jifa ne zuwa ga gurin da bai san ina ne gurin ba fa innahu la yakadu yusibu shi kan yafi dab da kada ya dace da wannan jifa nasa ne bisa inda ya jefa mata kun ga ko ai bai zama lallai a samu dace ba kuskure washi a wannan jifa nashi ko wannan wurgi da yayi ya fi karfi akan ya dace da abin da yake daidai malam ya ce wa in asaba kabila fas ko da kuwa ya samu dace ya wurga daidai to ko wannan ba da niyya bane domin bai riko da dalilin da zai bashi zuwa kamar canka zai yi sai a ce kawai yayi sa'a ne ya faɗa abin da yake na cankiya irin yadda ake din nan idan jarabawa lissafi ya kulle an maka ya tinke sai kai cik cik cik cik kawai in ka sabo wani Allah ya nufa shi kenan rajiman bil ghaibi sai ka zabo wanda yake ka dace da bibi da haka maganganun su kawai sun faɗe su ne suna fatan ya dace da bibi amma babu wani dalili akan wannan magana ta su wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sannan kuma wasu sashi suna cewa saba'atun ai hum saba'atun su waɗannan ma'abota kogo guda bakwai ne wa saminuhum kalbuhum na bakwai na takwas din su afwan shine wannan kare nasu wanda suke tare da shi malam sai ce fadalla ala sihhatihi Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan magana din a irin haka a bisa ra'ayin waɗannan kashi na uku shirin da yayi wa sakata alaihi wa qarrarahu yayi shiru ya tabbatar da shi ta hanyar rashin kushe wannan ra'ayi nasu su sai nuna cewa wannan shine ra'ayi na biyu dan haka wa yaquluna sab'atun wa zaminuhum kalbuhum inda duk su ukun sun shiga can da sai an gama lissafin sai a ce rajuman bil ghaibi amma aka kawo biyu aka kushe aka kana uku sai ba a kushe ba ba a wannan ba sai malamai suka ce to wannan yana nuna wannan magana ta su ita ce abin da take na daidai sai Allah madaukakin sarki ya ce qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil ya kai annabi Muhammad ka ce da su waɗannan masu shishigi din masu ƙoƙarin faɗar ra'ayinsu akan abin da yake ba su da hujja ba su da dalili Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani da adadinsu da kuma yanayin da suka kasance a kan shi duk wani wanda zai faɗa zai yi shaci faɗi ne maganar Allah maɗaukakin sarki ita ce wadda take ta dace da daidai domin shine mafi sani akan abin da duk ya faru kuma yake faruwa kuma zai faru ma ya'lamuhum illa qalil adadin nan nasu da dama daga cikin mutane ba su san haƙiƙanin gaskiyar wannan adadi ba ma ya'lamuhum illa qalil ya nuna kenan ashe akwai wanda za su sani in ko akwai wanda suka sani amma qalilan ne a cikin mutane akan fadin ma ya'lamuhum illa qalil malan yace ai minan nas daga cikin mutane qala qatada qala ibn abbas ana min alqalil alladhi istasna Allah ta'ala azza wa jalla fa kanu sab'a abdullah ibn abbas yace ni kam ina daga cikin kalilan dinnan da Allah madaukakin sarki ya keɓance da fahimta da sanin adadin wannan ashabul kafi kuma su ne guda bakwai wannan magana malam ya kawo ta da asani daban-daban wanda a ƙarshe dai dukka suna tabbatar da cewa abdullah ibn abbas ya faɗi wannan magana kuma yana tabbatar da cewa adadin ashabul kahfi ga baki ɗayansu guda bakwai ne in an haɗa da karansu shine lissafin su zai cika guda takwas kuma anan cewa qur rabbi a'lamu bi'iddatihim kace da su ubangijin ku ubangiji na shine mafi sani akan adadin su malai ce irshadin ila anna al-ahsan fi mithli hadha al-maqam radd al-ilmi ila Allah ta'ala a nan akwai koyarwa ta musamman da aka yi mana baki ɗayanmu na cewa komawa zuwa ga abin da yake ilimi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi shi ne abin da yake ya fi dacewa da daidai sama da komawa zuwa ga shaci faɗi da abin da yake bayi da hujja idillah hiyaja ila alkhawdi fi mithli dhalika bila ilmin lakin idza atla'na ala amrin qulna bihi wa illa waqafna malam ce babu wata fa'ida babu wata bukata da ake da ita kutsawa cikin irin waɗannan al'amura ɗin ba tare da ilimi ba abin da Allah ya nuna mana mu yadda da shi mu ambata shi abin da Allah maɗaukakin sarki bai faɗa mana bai nusar da mu ba mu tsaya ba tare da yin shishigi a kai ba wannan koyarwa ce kai tsaye da Allah maɗaukakin sarki ya yi ƙun rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil Ubangijinka ka ce da su shi ne yake ya fi sanin adadin waɗannan matasa ɗin ba kuma wanda yake ya san su sai ƙalilan daga cikin mutane wanda Allah maɗaukacin sarki yake ɓanta ya fahimtar da su. A cikin wannan gaba kafin mu ci gaba, idan muka lura za mu ga Allah maɗaukacin sarki ya ce sai kulu na talatatun rabi'uhum kalbuhum wa ya kulu na kamsatun sadisuhum kalbuhum wa ya kulu na sab'atun wasaminuhum kalbuhum akwai bambanci a cikin waɗannan maganganu menene bambanci wawun Allah yaftaha alayki qarin wawun din da aka sanya a nan gurin can an ce salasatun rabi'uhum khamsatun sadisuhum dan kuma sai aka ce sab'atun wasaminuhum to wai ita wannan wawun din me ya kawo ta tari a nan gurin malamai sun yi tattaunawa da dama akan menene ƙarin wannan wawun din kulasar maganar a takaicen takaicewa domin abin da yasa ban fiye ma ta tsaruki zuwa ga irin waɗannan abubuwan da yawa ba amma ta iya yiwuwa wata rana kina karantawa a alƙur'ani hankalinki sai ka tumi sanin aka sa wawun can kuma duk ga su an jiranta su to malamai suna da maganganu da dama akan wannan mafi muhimmancin su suka ce wai ji abin wawi ni ta'kidil ma'ana an zo da wannan ƙarin wawun din ne a daidai wannan gaba saboda a ƙara tabbatar da ma'ana suka ce wannan wawun ɗin da ire-irenta su ne irin dai waɗannan da malamai na yaren larabci suke ce musu wai silatun au za'idatu bi ta'kidil ma'ana ana zuwa da su ne a matsayin sila ko a matsayin za'ida saboda su ƙara tabbatar da ma'ana wai dilalatun ala lusuqi sifati bil mawsufi sannan an zo da su ne domin su ƙara nuna ƙarfin alaƙa da yake tsakanin abin da aka wasafta da kuma ita karantanta sifa ɗin ma'ana sai ya zamanto wa ya ƙuluna saba'atun wata minuhun kalbuhun an ce su su bakwai ne na takwas ɗinsu shi ne wannan kare nasu domin a ƙara tabbatar da alaƙa da take tsakanin shi wannan kare ɗin da su cewa nasu ne shi wannan shi ne maganar wanda suka yi na farko waɗansu kuma suka ce a'a ita wannan wawun ɗin wai nau'i ce na wawun da ake kiranta wawus samaniya ana ambatanta ne a yaren larabci suka ce akwai waɗanda suke a cikin larabawa idan za su yi ƙididdiga ta ɗaiɗe ko in sun tashi ambata ta kowace suna lissafinta jeren giya da juna amma da sun zo kan na takwas sai su sa wawun Allah ya sa hausar ta wata bayyana ma'ana in za su ce ɗaya za su ce biyu uku hudu har sai sun je bakwai sai su ce da takwas ma'ana ba sa cewa takwas kai tsaye shi sa sai suke ce mata wawu samaniya sun kawo hujjojinsu a cikin alkur'ani mai girma wanda suke kokarin dora cewa wannan zance ya hau kan irin wannan daga cikin misali suka buga misali da ayan nan da take a cikin suratul tauba inda Allah madaukakin sarki yake cewa at-taibuna al-abiduna Allah maɗaukacin sarki yana faɗan sifa da halayen na wasu daga cikin nagartattun bayi ya ce atta'ibuna al'abiduna alhamiduna sa'ifuna raki'una sajiduna al'amiruna bil ma'rufi wannahuna 'anil munkar akan na takwas sannan aka saka wannan wawun din suka ƙara buga misali da faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul tahrim idan ban manta ba asa rabbuhu إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا في زمن تواوث أنزور إتني أكل مغناتا تقوس سأقار بغا مثالي دفتن ألا مدوكتين سلكي أجتن سورة الزمر إن ألا مدوكتين سلكي يكي قيامنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها تبيوا أن مدوكتين سلكيشي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها كم فرقوا بأساواهم بنى النبي أن ساواهم سيسكتشي Allah madaukakin sarki ya gaya mana alkur'ani cewa kofofin wuta guda ne guda nawa ne guda nawa ne la ilaha illallah ai bazan faɗa ba guda nawa a bani hujja a bani hujja tana nan a ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sab'atu abwab na'am laha sab'atu abwab laha sab'atu abwabin bi kulli babin minhum juz'un maqsum kofofin wuta guda bakwai amma hadisi ya zo ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna kofofin aljanna guda nawa ne guda takwas ne sai suka ce shi yasa da aka tashi maganar cewa za su shiga wuta sai ba a kawo wawun ba saboda ƙofofin wuta guda bakwai ne amma da ke ita aljanna ƙofofinta guda takwas ne sai aka ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha saboda guda takwas masu wannan ra'ayin sun yi kokarin tabbatar da wannan ra'ayi nasu amma sai dai kash malamai na tafsiri da dama sun soki haka ɗin suka ce domin wannan ƙa'idar ba gamammiya ba ce ba ma'ana ba za mu ce duk inda lissafi yake idan an zo na takwas ɗin nan ne Allah madaukakin sarki yake ambatawa da wawu ɗin nan ba da haka za mu iya cewa ƙa'ida ce wadda ba za ka yi gama garin ta ka ce hukuncin ya shafe ko ina ba amma dai ta iya yiwuwa ta hau wani bangare daga cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani ko kuma abin da suka kafa hujja da shi tun farko akan cewa yaren larabci akwai waɗanda suke da wannan ra'ayi na abin da ya shafi wawu samaniya da haka wannan ita ce magana ta biyu masu magana ta uku suka ce annaha wawu aqfin wannan wawun din an zo da ita ne kawai aqf ce an kawo ta ne ƙari saboda ƙarin ma'ana kaɗai in an sa ta yayi in ma ba a sa ta ba yayi dan haka su suna ganin wannan wawun din ba wata aba bace ba da za a zauna a ƙara cewa wai sai an an kalailaito menene abin da take kunsa da shi na sako da haka dai wannan magana tana cikin abin da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya na abin da ya shafi sai wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum za su iya cewa su su bakwai ne ko kuma suna cewa su su bakwai ne amma na takwas ɗinsu shi ne karansu. Mun kuma yadda da magana da malamai suka faɗa da alaiha aksarul mufassirin akan cewa wannan shi ne adadi wanda yake na waɗannan matasa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fala tumari fihim illa mira'an zahira. Kada ka yi jayayya ya kai annabi Muhammad akan al'amari ko akan sha'anin waɗannan matasa. Kada ka yi jayayya, to da wa za a yi jayayya, malamai sai suka ce, La tu hadith ahlal kitab. Kada ka yi jayayya da ma'abuta littafi lokacin da suka zo suke ba da wannan labaran nasu, domin labaransu dama rajiman bin gaibi ne irin abin da za su faɗa wanda yake bayi da tushe bayi da tabbas da haka ka yi magana ko ka yi jayayya da mutum akan abin da yake na jahilci akwai riba akan wannan babu riba da haka kada ka yi jayayya da su wasu suka ce a'a mushrikan makka Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa la tumari fihim kada ka yi jayayya da su amma ala ayi hal jayayya ba ta taba zamantowa dabi'a da hali na nagartattun bayi ba da haka Allah madaukakin sarki da ya hana manzansa jayayya za mu iya cewa hani ne gaman me sannan kuma akan wannan qadiyar ma'ana bi sifa khassa kada ya yi jayayya da waɗanda suka sha bamban da shi ta fuskar ra'ayi shi ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi game da su kuma ya tsaya iyakarsa su kuma sun zo da ƙare-ƙare to kada ya yi jayayya da su akan wannan abin da za su zo da shi wanda yake na ba daidai ba bai da tushe amma in sun zo da magana waɗanda take ta saba ma wa ga wani tabbataccen dalili da ya nuna wannan maganar ba haka take ba shine malamai suka ce illa mira'an zahira sai fa jayayya wadda take a mabayyaniya wadda take a zahiri wadda ga aya ta tabbatar da cewa wannan abin da suka faɗa ba haka bane ba to anan ba za a yi musu shiru ba wadda take ga hujja ta tabbatar Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama akan cewa ga wannan abun ga yanda yake su kuma sun faɗa haka sun shi to ba za a yi musu shiru da haka fihim a cikin wannan fala tumari fihim kada ka yi jayayya game da sha'aninsu wasu malaman suka ce wai game da adadinsu wasu suka ce a'a game da al'amarinsu Sheikh Utaimin rahmatullahi alaihi yace fala tumari fihim ai kada kayi jayayya fi sha'nihim wa fi zamanihim wa fi makanihim wa fi ma'alihim duk wani abu da yake da alaka da su na abin da ya shafi sha'aninsu na abin da ya shafi zamanin da suka rayu na abin da ya shafi bigiran da suka rayu sunan garinsu ƴan uwansu salsalarsu tsayi dogaye ne a'a gajeru ne a'a ga inda suka fito ƴaƴan masu kuɗi ne ƴaƴan masu duk wannan kada ka yi mujadala a kansa wannan umarni ne da Allah madaukakin sarki ya yi mawa manzansa don an yi wa manzo Allah umarni da ni da ku bin babu ne aula manzo Allah Allah ya hane shi da cewa kada yi mujadala a kan shanu sai ka kima sarki je ki zauna a kafa musu da ke a ce an ce kaza akan ashabul kafi ce ina ai mu an mana tafsiri da azumi kaza da kaza da kaza ne akan abin da babu hujja a kan fala tumali fihim illa mira'an zahira akan fadin illa mira'an zahira malamai suka ce me Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan lafazi din wasu suka ce almira'u zahir shine an yujadilahum bima unzila ilayhi min annahu la ya'lamu adaduhum illa qalil wai akan cewa kada ya musu da su sai akan wannan mas'ala akan wannan mas'ala din da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa dama waɗanda suka san adadin su kalilan ne to akan wannan kan an yadda a yi mujadala saboda mai cewa dama ai Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa adadi kali afwan cewa ban karye mujadala saboda dama Allah ya ce adadi kalilan ne suka san adadin su da haka tunda Allah ya san da shi haka to ina fa'idar dama yin mujadala da a ra'ayin wanda yake ya saba wannan ibnu ashur rahmatullahi alaihi yace huwa alladhi la sabila ila insani abinda Allah yake nufi da mira'an zahira shine hanya ko tafarkin da babu dalili babu wata hujja babu wata maɓulla da za a iya yin inkarinta wala yaqulu alqawdu fihi sannan kuma ba za a yi nutso cikin tattaunawa akan wannan abin nan din ba waqila huwa an yaqula lahum laysa kama taquluna laysa kama taqulun wai kada ya ce da su da abin da kai suka faɗa to ya ce da su in dai ya saba ma wa abin da alkur'ani ya zo da shi ko wahayi ya tabbatar mishi sai ya ce da su ba kamar yadda kuke faɗa ba ne ba wannan shine mira'an zahira sheikh al'allama ibnu kasir rahmatullahi alaihi yake cewa fala tumari fihim illa mira'an zahiran ay sahlan hayyina in za ka yi tattaunawa da su akan ra'ayin da kuka sha bamban akan abin da ya shafi ashabul kahfi to ka yi magana da su magana wadda take mai taushi magana mai sauki fa innal amra fi ma'rifati zalika la yatarattabu alayhi fa'idatun kabiratun malan yace la yatarattabu alayhi kabiru fa'ida cewa tattaunawa da nutsawa a cikin maganganu da bambancin ra'ayi akan waɗannan al'amura na sai ce ba wani abu ne wanda yake da fa'ida mai girma a ciki domin ba abu ne ba da yake da alaka da watakila gudanar da abin da ya shafi addini ko ibadat asalin gundarin labarin mun yadda an yi su mun yadda an ga abin da ya faru da su to mu tsaya a nan menene tafasil wani mataki aka bi sai aka yi kaza sai aka yi kaza wannan mu bar mawa Allah madaukakin sarki abin sa wa qila wasu kuma suka ƙara cewa illa mira'an 'ala al-lisan la yasiru ila al-qalbi abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa kada yayi jayayya da su sai fa jayayya wadda take mabayyaniya wadda take a bayyane shi ne wai nau'in jayayyar da za ta tsaya a iyakan harshe ba tare da an barta ta isa zuwa ga zuci ba kusan idan za a yi musu wanda yake na sama-sama kawai kin faɗi ra'ayinki na faɗi na mu bar shi ana amma akwai musu da yake sauka cikin zuciya in ya sauka cikin zuciya sai ya zamanto mujadalar ta yi tsauri musun ya yi tsauri rayuka za su ɓaci zukata za su soso watakila wani ma sai kaga har wasu rikice-rikice sun hau kan wannan al'amarin to irin wannan ne a nan Sheikh Usaimin rahmatullahi alayhi yace illa mira'an 'ala al-lisani la yasilu ila al-qalbi li'annahu idha wasala al-jidal ila al-qalbi ishtadda al-mujadil malai yace idan musu da jayayya yayi nisa har ya shiga zuwa ga zuciya to kuma al'amarin zai zaman tuya ne yarin chaɗe wa ghadiba wa intafaqat awdajuhu wa ta'assar shi wannan wanda ake musu da shi sai ran shi ya baci watakila yayi fushi watakila fuskarsa ma ta nuna fushi da ɓacin ransa saboda yanzu za ta kumbura watakila in ma fari ne mai haske fuskar shi ta yi ja saboda tsananin ɓacin rai idan ana cikin yanayin musu ga shi ne sai tuna mana wancan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a ina jin ban manta ba sabin hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yake ba da labari ce wasu mutane guda biyu sun zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama suna sun samu sabani a tsakaninsu ɗayan ran shi ya ɓaci ya ce hatta tafakat audaju wa har sai da kuncinsa suka kumbura suka ja saboda tsananin ɓacin ran da yake ciki sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni na san kalmar da inda ya faɗa la zahaba anhu ma yajid da abin da yake ji din nan na ɓacin rai a cikin zuciyarsa to da zai tafi sai sabai suka ce ya rasulullahi ne zai ce sai ya ce qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsaron Allah madaukakin sarki daga shedan wanda yake korarre daga rahamar Allah madaukakin sarki da haka ashe bacin rai daga menene daga shedan yake fi amrin laysa lil jidali fihi kabiru fa'ida wa mimma qala bidhalik ibnu usaymin rahmatullahi alayhi to mun dai ji yanzu me ake nufin da fala tumari fihim illa mira'an zahira bisa wannan bambance bambancen ra'ayi da malamai suke da shi akan menene ma'anar mira'an zahira amma dai a ƙarshe za mu fahimci ra'ayyukan nasu ba su karo da juna ba kowanne yana ƙoƙarin ya ɗora fassara illa mira'an zahiran bisa abin da yake wanda idan an yi riko da shi to ba za a rasa fa'ida ba kuma za a rufe ƙofa ta fitina da jayayya akan abin da yake babu wata riba akan samunsa shi sa wasu sai suka ce kada a yi musu mai zafi wasu sai suka ce a'a idan sun faɗi abin da ya saba ma wa alƙur'ani ne ko wahayi sannan za a yi musu musu akan shi kowa dai da fuskar da ya kalla wala tastafti fihim minhum ahada Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bawa manzo sallallahu alaihi wasallama wani abu wanda yake na koyarwa dai game da dai wannan tarihi na ma'abuta kogo wala tastafti fihim minhum ahada kada ka ce zaka je ka tambayi waɗannan waɗanda suke sun yi sabani da kai din akan ra'ayi ka ce wai kuma zaka tambaye su labarin meye ma'abuta wannan kogo suka kasance akan shi meye labarin su ya ɗabi'unsu suke, ya halayensu suke, ya kaza, ya kaza, ya kaza, a'a kada ka je ka tambaya game da sha'aninsu da baki daya an rufe kofar ma neman ƙarin bayani game da sha'anin waɗannan ma'abuta kogo da haka Allah ya ce wala tas'al ya Muhammad fi ashabil kahfi ai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka tambaya game da sha'anin ashabul kahfi ahadan min ahlil kitab karka tambayi kowa daga cikin ma'abuta littafi ganin cewa suna da labaran da suke da shi kundi kundi akan su to kada ka tambaye su wannan labari da abin da ya shafe su malam yace ai fa innahum la ilma lahum bidhalika illa ma yaqulunahu min tilqa'i anfusihim rajman bil ghaib abin da yasa Allah madaukakin sarki ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar su ce saboda babu wani abu da suke da shi na tabbas duk abin da suke faɗa to wani labari ne nasu na shaci faɗi ko dai suka kirkira suke sanarwa game da waɗannan ai min ghairi istinadin ila kalami ma'sumin ba tare da dora wannan labari zuwa ga wata magana wadda take kuskure ba zai kasance a cikinta wace magana ce babu kuskure a cikinta ita ce maganar wahayi ko dai qur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam domin tare suke ta fiskar hujja wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wahayi ne daga Allah madaukakin sarki hanya dai kawai ita ce tabbatar da wannan magana cewa manzon Allah ya faɗa in ko an faɗi cewa ya faɗa to ta riga da ta zamanto hujja ce da Allah madaukakin sarki ya saukar wanda lallai ne a yi aiki da abin da yake ciki na sako da haka kada ka tambaye su domin magana su ba ta da wata hujja wadda take kalamin ma'sum wanda hujja wadda take magana wadda babu kuskure a cikinta وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ما لا يتشي كما أبين دعا الله من أبكين سركي يسا يحنى من صلى الله عليه وسلم تنبير سشيني saboda shi an saukar mishi da gaskiya wadda take babu ko tsofa ne na shakka a cikinta babu wani ɗarɗar a cikin abin da aka saukar da manzo sallallahu alaihi wasallam to tunda ko haka ne ai shine ya kamata wannan magana tasa wannan abu da aka sauka masa ya zama to jagora mai hukuntawa akan duk abin da yake ya gabata na wasu annabawan da suke gabanin shi magana shi ita ce ta shafe kowace irin magana don haka kada ma ka tambaye su saboda abin da yake gurin ka shine gaskiya الرسعني رحمة الله عليه يكي تشوى أي ولا تستفت في أصحاب الكاف من أهل الكتاب أحدا kada ka tambayi wata fatawa akan abin da ya shafi ashabul kafi kwata-kwata saboda zai iya zamantowa li anna su'alahum imma ta'annutun aw istirshadun ko dai tambaya ce wanda kake so kai musu kuri ka tabbatar da rashin gaskiyar sa ka sa su sai sun kunyata akai ko kuma wai kana neman bayani ne dole dama tambaya ta zamanto ɗayan biyu ko dai ka sani da gangan kake tambaya dan kai kure ko kuma istirshad ne ma'ana kana neman sani ne ko kana neman tabbaci akan abin da kake da wani bangare na sani akan sa kake so ka samu hujja akai sai malam ya ce wal awwalu laysa min akhlaqika al mardiyya na farko din nan baya daga cikin ɗabi'un da za su kasance a tare da kai ɗabi'u waɗanda suke ababan yarda a cikin mu'amala da zamantakewa da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kasancewa akan wannan ɗabi'a ba wasani la hajata bika ilaihi nabi kuma ba ka da bukatar wannan zuwa gare su kai da kake da Allah madaukakin sarki da yake maka wahayi ina zaka tambayi wasu wani bayani wanda suka dora shi akan shaci fadi li'annaka qad alimtahu bi iha'ina ilayka wa qasas wa qasasina alayk saboda kai ka san wannan abu da muka baka labari ta hanyar wahayin da muka yi maka da kuma labarta maka da muka yi da haka babu wata fa'ida da zaka je ka tambaye su akan wannan abu sa'ilin da ta wata fuskar wasu malamai suka ce ana nufin karama ya tambayi kowane nau'i na mutane ba wai kaɗai ahalin kitabi ba kowa ma karka tambaye shi da ahalin kitabin da ma waɗanda ba su ba da masu littattafan tarihi da masu zuwa su je su bincike su kar a tambayi kowa mu tsaya akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na abin da ya shafi wannan ma'abuta wannan kogo shi yasa zamu ga littattafan tafsiri suna cike da bayanai akan waɗannan ma'abuta wannan kogo amma fa galibi malaman waɗanda suke da tsantseni za ka ga idan sun kawo bayani sun kawo abubuwan da suke so su faɗa akan wannan ko abubuwan da suka samu na bayanai daga daga ma'abuta littafi suka faɗa za ka ga suna ƙoƙarin ba da togaciya akan cewa waɗannan bayanai ba su da wani dalili ba su da wata hujja daga ciki akwai asar da ibn kathir rahmatullahi alaihi ya kawo daga abdullahi bin abbas radiyallahu an wanda tun farkon ma asar din zamu iya ganin akwai ma cin karo da abin da yake na daidai a nan malamai sun firin jayar da wannan magana ta uku na cewa su su bakwai ne karansu shine na takwas amma a wannan asar din sai suka ce wai ibn abbas wai ya ce fa kanu kadhalika laylahum wa naharahum fi ibadatillah wai su waɗannan ma'abota kogo haka suka kasance daransu da ranarsu suna cikin bauta mawa Allah madaukakin sarki yabkuna wa yastaghithuna billahi suna kuka suna neman agaji daga Allah madaukakin sarki cewa ya ka musu mafita wa kanu samaniyata nafarin wai su su takwas ne kun ga tun anan gurin ai an nuna mana shaci fadin ko aka wasu sunaye da masu wahalar fada wai maksalmina wa kana akbaruhum wa huwa alladhi kallama al-malika anhum wai wannan shine babban su maksalmina shine jagoran su shine shugaban su ko su shine fisi shekaru shine kuma wanda yake ya tattauna da sarkin nan a kansu wa tilmiha nabi wai ga wani shi sunan shi tilmiha wa martunas akwai wani wai shi sunan shi martunas wa kastunas wa bairunas wa dimunas wa bastunas wa qalush wanda wasu sunaye daga sunan dai Allahul musta'an sun kawo wannan asarin na Abdullahi bin Abbas suka ce wai ga sunayensu hada ga sunan karansu wadan ba a manta ba tun a farko mun yi magana akan matsalar sunan kare wasu suka ce Humran wasu suka ce Qatmir wasu suka ce wace ce amma duka a ƙarshe sai malam ya magana ya ce wa fi tasmiyatihim bi hadhihi al-asma wasmu kalbihim nazarun fi sihhatihi wallahu a'lam a cikin ambatansu da waɗannan sunaye ka ayyana ka ji a ranka cewa wannan sunayen su yace akwai akwai abin duba a ciki domin ba hujja a gurin tabbatar musu da wannan suna kun ga tun farko ma an rusa zancen tunda an ce hum tamaniya su su takwas ne bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana magana ta ƙarshe wadda tafi tafi bayuwa zuwa ga dacewa da shine adadin su kamar yadda Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya tabbatar malam yace fa inna ghaliba zalika mutalaqqa min ahli alkitab galibin adadin ko galibin waɗannan sunaye da waɗannan bayanai an samu su ne daga ahlul kitabi dan haka ba za a gaskata waɗannan al'amura nasu ba, don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce, Wala ta stafti fihim minhum ahada, kada ka tambayi kowa game da sha'anin waɗannan ma'abuta kogo, cikin waɗanda suke sun yi munaza'a a kan sha'aninsu, mushrikai ne, a'a ahalar kitabi ne, a'a musulmai ne, aka gabaki ɗaya ne kada ka tambayi kowa abinda muka labarta maka ka iya taƙaitu da shi domin shi ne abin da yake da fa'ida wanda ba mu labarta maka ba a kame baki daga tambaya da haka wannan umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan umarni ne ga duk wanda yake yana karanta alqur'ani Allah madaukakin sarki yayi ma na iyaka akan abin da zamu bincika game da ma'abuta wannan kogo na'am malama
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da koyar da manzo sallallahu alaihi wasallam da ma al'ummar sa baki daya wani ladabi wanda yake mai matukar muhimmanci tunda yake an hana ka kai mujadala an hana ka kai bincike an hana ka ka ji abin da ya faru na baya na kwakwaf wanda Allah madaukakin sarki bai sanar da kai ba sai kuma yanzu aka dora ka akan wani setin shi ma na cewa abin da zai zo nan gaba abin da zai faru nan gaba to kada ka yanke hukunci a kansa kada ka ce lallai wannan al'amarin sai ya faru kada ka ba da tabbaci a kai domin al'amarin ba a hannunka yake ba wala taqulanna li shay'in kuma kada ka ce akan kowane al'amari kowane abu ne zai faru ko menene shi kada ka ce a kansa inni fa'ilun zalika gada lallai zan aikata wannan abun gobe lallai zan aikata wannan abin a lokaci mai zuwa lallai nan da sati ɗaya sai na yi kaza lallai nan da shekara sai na yi kaza kada ka yanke ma wa kanka wannan hukunci kana mai tabbatar da wannan zance ɗin illa an ya sha Allah sai fa Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya huwace maka sai ya nufa sai ya kaddaru wannan al'amarin zai faru to kai da al'amari ba a hannun kake ba ina kai ina yanke hukunci ina kai ina shan shi ina kai ina ba da tabbas tunda haka ka yadda da wannan in ka tashi ba da labari akan za ka yi wani abu nan gaba ko ka tashi ɗaukan alkawari ko ka tashi yin azama to ka yi to cewa illa an ya sha Allah sai fa Allah maɗaukakin sarki ya nufa da haka zan yi kaza gobe in Allah ya yarda zan baki kaza in Allah ya nufa zan yi kaza da ikon Allah amma kada ka yi mawa kanka hukunci na zartarwa kan cewa za ka aikata wannan abu domin tabbacin aikata wannan abun a gurin Allah maɗaukakin sarki yake da haka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada gada a nan gurin ba tana nufin kadai ta gobe ba domin a yaren larabci ana amfani da gadan ana nufin abin da zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki yace inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada Allah madaukakin sarki ya ce wata rai bata san abin da za ta samu a gobe ba bata san abin da zai auku da ita gobe ba shin akwai wanda ya san abin da zai faru da shi an jima wanda abin ya san zai faru da shi da daddare akwai wanda ya san gobe akwai wanda ya san jibi nan da shekara nan da shekaru Allah madaukakin sarki shi kadai ya bar mawa kansa sani daga gadan a nan gurin tana nufin abin da zai zo nan gaba sannan a wani gurin kuma gadan tana nufin ranar gobe kiyama sai ya alamu na gadan manil kazzabul ashir tana iya daukan ma'anar wannan shi sa ranar gobe kiyama din da ba wanda ya san yaushe za ta auku sai aka sa mata gadan gobe nan gaba za ta zo yaushe ne a wani lokaci ne a wace rana ne a daidai karfe nawa ne ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki Daka in ka tashi za ka yi alkawarin ko menene ko me za ka yi fatan ka aikata shi kada ka yanke hukunci ka ce ga abin da za ka yi illa an ya sha Allah kai to gaciya da cewa sai fa Allah maɗaukakin sarki ya nufa domin wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah babu wani abu da kuke da dama a kansa sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa wannan abu zai auku mai daɗi ne ko mara daɗi yana faruwa ne cikin ganin dama da huwa cewa ta Allah maɗaukakin sarki ƙarashin abin da wannan aya ta ƙunsa na ma'ana sai Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa ranar Asabar insha Allah ta'ala sai mu cike bayani ya zamanto mun samu qissat ashabul kaf kamilan da kuma abin da ta kunsa na darussa da fa'idodi da zamu iya fita daga ciki domin mu tafi zuwa ga ayoyi na gaba abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fahimtar da ni wannan kuskurewa tawa kuma ya yafe mun subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah